أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد wa musulmi da muka saba addu'a wannan masallaci na juma'a na kofar wunki a garin bauchi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama ya kawo mu wannan rana ta litinin ko wanda ke daidai da sha bakwai ga watan ramadan hijira a nan dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan uku miladiyar isa alaihi salam ta shekara dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin suratul bakara a yanzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريداً ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المغفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu dai kamar yadda muka faɗa cewa ita suratul baqara a rabin ta na ƙarshe duk yana magana ne akan hukunce-hukunce kuma muna cikin hukunce-hukunce na nizamin usura nizamin zamantakewa na iyali Allah subhanahu wata'ala yake ce mana la junaha alaikum in tallaqtum nisa babu laifi a kan ku in kuka saki mata malam ta masuhunna matukan ba ku tare da ita kun sadu da ita ba an ɗaura aure baka tare da mata ba tarewa kuma shine saduwa a musulunci ko da bata je gidanka ba idan dai ka sadu da ita ko a gidansu ko a wani wuri bayan an ɗaura aure musulunci a wurinsa ka tare gidan wannan shine idan misali kuka saki mata ba ku sadu da su ba aw tafridu alai aw tafridu na hunna farida shi take mace baka sadu da ita ba ya kasu kashi biyu akwai auren da ake yi nikahu tafwibi nikahu tafwibi shine a ce an daura aure amma daga baya za a ga yadda za a yanka sadaki ba a ce sadaki kaza ba an ce da sadaki dai amma daga baya za a daidaita ko iyayen da miji abin da ka kawo ka duba yadda ya dace ka kawo wannan ne ka ka ka kuyi kenan ma'ana dai ko ba na takwibin ba ne an ɗaura aure amma ba a yanka ka daji ba wannan ya halatta a musulunci a ɗaura aure ba a yanka ka daji ba amma dai ba wai da ba'anan babu ka daji za a bayar shine lam tamassuhunna ba ku shafe su aw tahridu lahunna fariida ba ku yanka musu sadaki akwai kuma wanda lam tamassuhunna wa qad faradun lahunna farida wannan hukuncin sadaka ne. wannan na farko ne wanda dai ba a yanka sadaki ba to wannan kamar ce hunna sai ku jiyar da su daɗi ku dan musu kyauta daidai gwargwaron misali alal mufi kadaru wanda Allah ya rawata masa dukiya yayi daidai wadatarsa kyautar wa alal mubtiri qadaru wanda Allah ya kuntata masa bai da wadata da yake kyauta gwargwadon irin yanayin arzikinsa mata an jiyarwa da daɗi ne kawai bil ma'ruf na hanyar ya kamata hakan wannan haƙƙi ne da aka yi shi alal muslimi bisa masu kyautata wa matarsu wato ka aure mace an ɗaura aure bata tare ba sai wani labari ya zo maka wanda baka da sha'awarsa sai ga in dai haka take ba za ka iya tarewa da ita ba kawai ka je ka sallame ko kuma wani dai abu koya na iri ne ya zo ya sa ba za ku tare ba kace sai ba za ku iya tarewa da ita ba ka sallame kuma ga shi baka yanka cewa sadakin nan kaza ba ne to anan ana neman ka yi mata kyauta cikin abin da dai za ta ɗan ji daɗi kare zama ga rashin miji ga rashin wani abu wannan shine aka yi maganar sana na
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in dallaktumu in ko kun sake su min qabla an tamassuhunna ba ku tare da su ba wa qad faratum lahunna fariida alhali kun yanka musu sadaki aka fi yanka wannan ba yanka sadaki wannan kuma har an yanka sadaki an daura aure da wani da wanki duk sadaki dubu sittin dubu tamanin ko dubu ɗari to a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani su ma farau sai ku ba su rabin abin da kuka riga kuka yanka nan babu wani maganar biyarwa daɗi duk matan da aka ɗaura maka aure da ita ko baka tare da ita ba ta ci nisfin sadaki don haka wannan za ku ba ta rabin sadaki wanda kuka yanka maka sadaki kawai ake magana wannan yin abubuwa da aka saba na al'ada ba zai zama sashen tance shi domin dama irin wannan abubuwa na al'ada wani lokaci ana yin su ne saboda shi za ta zo ta maka sutura ta ma kwalle a ta wani ta to kaga wannan an yi shi ne dan lokacin dan zama to baya ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ku ba su rabi illa an yi abuna sai dai in su matan suke a sun yaki au ya abu wallazi biya da yi ukulatun nika ko kuma shi waliyin yadda a shi ya yafe ba tare da yan sabon ma'aikata ba wanda ya sarki ba na ko shi ke wannan ganin damar sa ne shi ne ya cewa baya bukata an gane wa an ta abu ya abuwan a karabulin takawa shi ya fi kusa da tsoron allah nan kuma ana magana ne ba ga shi uba ba kawai ba ga ita mata ba har kai mai aure kai ma ka ce ta riga ta karbi sadaki ta ne ta yi biyayya ta yi nemi ka zo ka ka ce ba za ka aure ta kai ma kana iya karinci ka yi girma ta dawo da dubu talatin cikin dubu sittin da ta a su kawai ya zai ki dai hidiman wani aure kai ma to nan shi yasa aka yi wa an ta kan an ce ya akuna su matan ne kan au ya akuwan da zai biye da yi ko da tun nika da ya ce wa an ta'afu ya kawo ta jumla gaba ɗaya wanda yana iya ɗaukar kowa da kowa to kowa ya da ya zama shi ne ya yi abuwa a tare da ya zama ta duka tsawa da tsoron Allah wala san kawo fabala bai ba karfa kuma ta kuma maza ne in ji dakin gujiya to tunda an san kai namiji ne to ka ɗauki kai namiji ne ya ce kawai menene dubu talatin a raba a barka dubu a cikin dubu cikin a barka dubu talatin ko cikin dubu tamanin a raba a barka dubu arba'in ya kawai ce kawai tun da ka ka ba ka samu da ciwo na cewa ba za a zauna ba kuma da ta riga ta sa buri na zama da kai to kar ku karya mata zuciya ka bar mata talatin ma duka da ya ce kar ku manta fifikon da ke tsakanin ku inna Allah ku san shi Allah basirun mai gani ne da masu amanuna da abin da kuke aikata wannan waƙiya an ce ta taɓa aukuwa da imam hassan bin abi bin abi talib radiyallahu anhu ko kuma mutu alaihi salam duk dai min hadisin rasul ana mutu alaihi salam to sai ya aure mace ya aure ta ta tare da ita ba ko kuma an ce ta tare da tare da ita sai babansa sai da na aliyu aka kashe shi da aka kashe shi sai ta yi wauta yana shigowa sai tana matsaya murna da zai zama halima kashe baba na ne yanzu kina kan namunan ya zama kalima na ai kamar kina mun kamar kamar kina mun da dariya ke tashi ce kai na su yi kuma suke nan tun da kalilin da kanta tana soka har aka gama komai da komai ba daina kukan nan ba shikenan sai ya aika mata da kyauta saboda ya kwantar da hankali an ce ya bata wajen dirhami dubu goma na wannan mace ugun na ya bata shikenan ya ce kuma sauran abin da yake hannunsa na sadaki shi ma ya bar mata shi ne aka kai mata kai mata aka sai zafi abin da ya ba shi ta ce su wannan kyauta ya kai rabuwa da masoyi ba shi ma aka ce sai hawaye ya zo mata ya ce ba don uku na take ta bada na damu da ita to ina kuma ta hallata an take uba a dawo da mata imam masu ya ce da ba don uku ya suke ta ba da ya dawo da ita kuma an kunce kuna mayarwa ne saboda sakin cikin fushi ne shi ma cikin fushi ya yi sakin fushi ne an bata masa rai ba ba sai ya rasu a yi masa masa jaje ko sai kike kina taya shi wannan kalimanci ko da yake ko fa haka kuke yi kawai dan sarki ya rasu kawai sai ga ana duba sai ya ce munnan an ce an ba shi sarauta to sai a manta ma da ta'azi to shi ne ce kiwon da yana ganin kamar ta nuna kamata ne ga babansa haka da ya suke wannan da yana nuna shi ya fara ya kasa ya tabbata wannan abu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi na yi wa marasa kyauta bayan kun sake suka kutare da su ba don kar ku karya musu zuciya na'am
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم حافظوا على الصلوات kula da ba da salloli ya ku muminai a kan lokacinsa ba wai ka kula da yin sallah ba kawai sallah wannan wajiba ce kowa a kan amma ka kula ka rinka yin sallah a cikin lokacinsa kuma a cikin jam'i cikin jama'a wata lafi rukuta musamman sallar la'asar ruwayoyi sun karfafa a kan cewa salatul wuka salatul asr amma akwai ƙasa ruwaye da ba su kai wannan ba suna nuna salatul isha'i to amma salatul asrin nan shine ya fi muhimmanci an fi dogara da cewa salatul asr ne kuma ita ce sallar da ke dan baya kwanta kuma ita ce sallar da take kowace sallah a tsada mai jin ta a tsada sai salatul subuhi sallar asubari ko kuma a don wancan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda malaiku suna abuwa lalle ana da wanda bai sallar sallar asubari ba yayi asara babba saboda malaikun dare da malaikun rana anan suke exchange na aiki haka kuma na la'asar din su ma na rana da na dare suna extending a wurin to shi ne mala'iku suke zuwa su mana shaida dan sun same ka da la'asar kuma sun same ka da asuba sai suke mu da yawa ba jiji mun basu suna sallah ko mun zo mun same su suna sallah wayannan ba suke mun basu suna sallah mun da mun same su suna sallah in ba ka wurin kuma a ce to shi wanda dai shi ba mu sani ba ko yana sallah ko ba ya yi wani sama saboda haka lalle ganin ka da la'asar da ganin ka da asuba yana da matuƙar muhimmanci kuma na asuba din nan musamman lokacin da ke da yake cewa yawanci alaika lailin tsawil alaika lailin tsawil da zai samu yana ta masa alaikaitin alaikaitin da sauran da ne tsane na da tsawo ɗan uwa kuma su mai da hankali ba zai zai ka da a cikin an yi sallah ko ka yi sallan asuba ne dai ba cikin jam'i ba ne to kana da matsala ko kai to haka kuma na la'asar ko kuma na la'asar ka ga ita kuma ba barci ake yi ba amma zai ce mu je kallon kwallo ka ga da lokacin ake haɗuwa a stadium yawanci karfar su an a'a ga ana daba da biki ana ne su wasu shawagilu da za su hana ka halarci sannan la'asar ya zo ya gaba bisa za a ko wani ke nan daga abubuwa da duka an sa da aka rasu wanda kuma ba iya fara duka abin da aka za a fara ne ƙarfe nawa ne biyu ne uku ne ba za a ƙare ba sai mai sai magani ba yawwa an gama la'asar ta ne kuma kan ka zo a yi wani mummunan shan ba ka ranta haka ba ka zo kai dudu sun halartar ko sallar la'asar ɗaya zuzu sun kallo saboda sallar lafa kuma ga ana maganin daba yanzu ko a wurin wani an fita irin wannan ke ɗan ya za ka kafa kalkunansa a wurin saboda babban asara ne to kaga Allah subhanahu wa ta'ala yayi zikirin khasi ba da mene a hadidu ala salawati ammatan duk salawati والصلاة الوتى والإحتيالي والمنتى العصر صلى الأشياء وقوموا لله قانتنا وتأيا ما إبادة كتواضع وخشوع lokacin da kuke yin sallah na ko wannan hukumun lillahi qanitina sahabbai da yawa sun fassara shi da hudu'i da khushu'i lokacin da kuke sallah amma daga baya sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai an la ta takallamu fi salat kar ku rinka magana kuna sallah ziyada akan magana khushu'i da khushu'i sai suka ce da mun kasance muna magana muna sallah har sai mun ya ga ma dan uwan sahaja kamar haka kuna sallah an yi ruku da ce wannan mun gama zamu a gaba ne za ka iya gaya masa wannan da suna yin wani tun da aka saukar da hukumomin layin ƙalifina sai suka daina da baki daya ba a san wani da sai daban ba na Allah ba ko na wane ne da wani babu wani yanzu kawai in ka zo Allah kawai Allah kawai maganganun ka duka ya ya shafi ubangiji da ibada na
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وإن wani kifta in kun ji tsoro sallan ana cikin sallah firgiti ya zo na yaki to farjala ku yi a kan ƙafafunsu shi ne aula ana sallah a tsaye ba rukuni lokacin in dai maganar yaki ya zo da razani to sai ku yi ya sa a cikin rijalar a kan ƙafafunku amma ba a kan abin hawa ba kuma babu rukuni sai dai a rinka yin rukuni a da rukuni babu sujada sai dai a rinka yin rukuni ƙasa sujada ƙasa da rukuni Allahu akbar Allahu akbar ana daga kafin ana ana ana kare kai aur kubana ko kuma baraden su kuma ba a ce lalle lalle sai sun sauka ba su barade su tsaya a kan dawakin ba da yake suna iya yi a kan dawakin sai za a mintu idan aka samu kwanciyar hankali kuma a kwalkurun la'a ku yi sallah shi ne kwalkurun la'a nan ku yi sallah kama allamakun malam ta kunu ta alamun kamar yadda ya sanar da ku abinda ba ku sani ba ya sanar da ku sallah tsarin ta da aka sani to a koma a yi ta a cikin tsarinta na nutsuwa lokacin da ake yakin farisa sahabbai suna sallah sai su wannan kwamandan yakin sojojin farisa ga sunansa nan ya ɗan kwanta mun yanzu urmus sai ya zo ya zagaya yana ran gari mai asa sai sallan sallah ta zo aka tada sallah sai an zo aka ajiye makami ana sallah ana ya zo ya gani haka al'adar mutane ne ke a wannan aikin sauki ne su ai zama da su ne sauki ne aka suke su ajiye makami su suna dole gojin su a kasa da suke da suke yaro ya damu gama da su to da shi kenan sai sai aka ce masa ai akwai sallar da suke son ta ta fi dukiyar da ƴaƴansu da komai ita ce sallar da su ce to mu shi suna yin sujada sai mu auka kawai shi kenan kafin la'asar mala'ika jibril ya zo ya samu an sallar sai ya kawo salatin kaufi wannan maganar salatin kaufi a kira sallar tsoro in ya ya zo ya za a yi a sallah sai aka aka yi maganar cewa in za a yi sallar ma a raba mutane biyu wasu su je suna yaƙi wasu tsaya suna kare makiya da liman ɗaya akwai wani darasi mai muhimmanci na idan liman ya yi raka a ɗaya da ɗa'ifar farko ya miƙe tsaye sai musu ishara sai ɗa'ifar farko suka sallar yana tsaye idan suka suka sallar sai wancan ɗa'ifa ta zo kamar da dai ayar Qur'ani za ta ɗa'ifa ta zuwa ala yusallu ma'aka wal yusallu ma'aka wal ya kuma fi zarafin wa asiya to shi kenan sai su zo su mana ke sallah da liman to shi ne aka shirya aka tsara wannan to wannan nan wannan ne yanzu kuma da ake magana ta fi wancan matsala wancan akwai ɗan sauran nutsuwa shi ne za a raba mutane kashi to wannan kuma nutsuwa babu yaƙi ya cuɗe kowa ya ki tsayawa a zo lokacin sallah da lokacin sallah ne kuma za a bari lokacin sallah lokacin da aka ce saboda muhimmancin sallah aka ce to in kin kun farja da faru ko ana faɗan ana haka kuna kuna tafiya da kafa kuna da kana sai a yi kabbara kawai a yi kabbara har ma kawai a yi sallah a yadda kuka samu to wancan to da suka zo suka ga suka zo za ka fara wa mutane sai suka suka samu an rabu biyu ga wa'annan suna sallah ga wa'annan suna tsaro sai wurin mu zai ce kai waɗannan mutane akwai wanda yake musu magana ta wani layi ta wani yanzu yanzu mai magana ya za su canza daga azhar kawai ba la'asar an su canza mutanen nan ba aka kawai suke ba sai Allah ya kaskasar da su ba su samu nasara to kawai inda na ce akwai anan shi ne haɗin kan musulmi wannan yake nuna haɗarin masu raba masallacin musulmi haɗarin masu raba musulmi sa a raba masallaci da haɗarin masu raba kan musulmi yaƙi ne nan a cikin sauƙi Allah subhanahu wata'ala zai cewa idan aka samu yaƙi an zo sallar tsoro akwai liman first class da liman second class ko ba shi ke nan ba in wannan ya gama da ya gama first group sai ya komo tare da jama'a sai kuma ya bari sai kuma wannan ya zo da group din su liman sai amma a nan saboda haɗin kan musulmi Allah ya ce ba za a ba za a liman ɗaya da zai sanda wanda ba inda ake bukatar haɗin kai kamar wajen yanki kan kalmar musulmi ya ce liman ɗaya ne zai sanda liman ɗayan nan kuma shi zai raba ya yi da rabin wannan da yi zarafin wansa kuma aka halatta abin da bai taɓa hallata a koli da liman ba shi ne jama'an farko su gama sallar su yi sallama su tafi su bar liman ba wanda yake sallar sun kai sallama kafin liman sallar ga tafa ce amma a nan saboda muhimmancin haɗin kan musulmi aka ce su sun fita na su yi sallama su liman da biyu saboda dai kar a raba kansu mutane don Allah mutane su mai da hankali raba wa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a da raba wa Allah subhanahu wataala ba karamin babban laifi yana kawo ci bayan addini gaba daya saboda kuma son zuciya musamman ma siyasa ce kawai ta addini amma ba wai wata yawanci ana faɗa ne a kan ra'ayi kawai za zo a raba mutane a kafin da wani a fasu da kasa wani aiwata wannan ba daidai ba ne na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما قالن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
نعم to a wannan aya mansukiya ce da ayar gado wato kamar yadda aka yi maganar cewa waccan ayar ta ma da aka yi nassinta na wasiya ga iyaye liwalidai da wal aqrabi wannan ita ma haka ayar gado ta yi nassinta wallazi ne yuka kone minkum waɗanda suke rasuwa cikin ku ya tsaro na azwajan su bar matansu wasiyatan su yi wasiya li azwajihim ga matansu mata'an ajiyar da su daɗi ilal hauli zuwa shekara guda a ɗauki nauyin ciyar da su gaira ikiraji ba za a fi da su da ke gidan mai gida ba har shekara guda kunan kafin a farlanta gado a cire ma kowa rabansa a gado aka yi wannan haka kamar da aka yi wasiya cewa ya bar wasiya wa iyayensa to haka ma nan aka ce wasiya wa matansa to amma daga baya tun da aka zo aka raba gado shikenan mace aka san gadonta mata komai yawan su in babu 'ya'ya rubuɗi ne rabon su idan kuma da 'ya'ya rabon su sumuni sannan babu maganar biya mata kuɗin haya da sauransu a cikin gadon ta ne za a ba ta za ta biya izan a gidan haya izan ko mai gidan ya riga ya biya kudin hayan to nan ba za ta biya ba wannan kudin hayan da ya biya ya riga ya zama hakinta har sai kudin hayan da ya biya ya tsare idan kuma gidansa ne mallakarsa to ba za a fitar da ita ba sai ta gama ita ko da an raba gado da haƙƙinta ne a farsa ta zauna arba'ata ashurin wa ashara an gane mata'an ajiyar da su daɗi illa hauli zuwa ƙarshen shekara ɗaya da ikiraji ba tare da an fitar da su fa in kharajina idan su matan da kansu suka ga su ba za su ci gaba da zama ba suka ga damar suka fita daga gidan wala junaha alaikum ku ba wani laifi a kan ku ba ku kuka fitar su ba za a ɗora muku zunubi ba bima fa'alna cin abin da suka aikata bi an kusuhinna a karan kansu su ne da kansu suka ce sun fita ba ku kuka takura musu ba sharadi kar kai ta takura ko ka uzura ko ka me har su fita ba sai ka ce su fita ba ba ne nake su fita ba amma ka yi ta wasu abubuwa na uzura a wannan kana gani amma da kawai sai suka ga su fara suka gaba da zama ba suka duka ba ruwan min ma'arufin da suka yi alheri da barin gida wallahu Allah azizun mabuwayi ne hakimin mai hikima na
وللمؤلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين walil makallaqati su ba matan da ba mutuwa aka yi aka bar su ba sake su aka yi su ma mata an ya kamata a ziyar da su daɗi bil ma'ruf ta hanyar ya kamata haƙƙan wannan haƙƙi ne alal mutaqina bisa masu tsoron Allah kan mata'in waɗannan su kuma ba sa da gado sun riga sun a kasace ta ta yi idda to ka fata ta idda dama ɗakin ta wajibi ka ce da ita aka zama idda dama wannan wajibi ne sai dai ita ta ga dama ta ce ba za ta zauna ba to bayan ta gama idda to yanzu fa za ta koma la ilaha ulai a ka'idar shari'a mace in ta balaga a har ubanta ya aurar da ita to ba ta da wani sauran haƙƙi a kansa duk abin da zai mata bayan haka sunan ta sadaka in ta dawo ma ta ci tuwansa sadaka ne in ya ga dama ke in bai ga dama ta ta nemi ɗakin kaya an gane gidansa ma ta zo ta zauna shi ma sadaka ne ai da yawa muna samun abubuwa albarma ne mu sani kamar wani hikaya da ake wannan wani dattijo mai wayo mai basira hankali ta ji daɗin wannan hikaya shi yana da 'ya'yansa wajen tabbas ya gina gidansa kowanne ya ba shi ɗaki zauna a ɗaki ya aure komai shi kenan kuma bayan sun yi aure shi kenan sai ya zama to shi kuma baya da wata mata sai wadda ba uwarsa ba yake aure ina zaune da ita da ƴan ƴaƴanta ƙanana duk sai suka saurace ba su ba su abinci ba su ɗauka kuma ya riga nauyin ƙarfinsa ya ƙare to ƙarewar ƙarfin sannan ya ga duk yaran ba su kawo kai shi ne kawai sai ranar ya tara na ba da noti ko kowa ya sa shi daga gidan ba ba gidan mu gidanka ne ba ta ba gidan haya ba haya ba ta ko ba gidan haya ba gidana ne kuma duka ku ballaka ku ne ba na da haƙin ciyar da ku ko ba ku gida dan haka wannan gidana ne ina gina kayana na ba ku notice kowa ya tashi suka rasa yadda za su yi hankali ya tashi suka je suka nemo abokan wai babanmu da gidansa muna zaune a gidansa wai ya ba mu notice sai ce gidan haya aka samu to kai ba ya za a yi haka kuma ya'yanka ne fa ya'yana a shari'a suna da haƙƙin bayan sun balaga in ba su mazauni sai ku tambayi malamai suna da haƙƙin in siyar da su to ni ba maroƙi ba ne ni ba zan roƙe su ba ba zan yi bara ba tun da sun ga su ba za su iya zuba mun abinci da ni da matana da muke zaune da ita ba don ba uwar su wace da ‘yan ƙananun ‘ya'yan ba wasu ce ta haife shi ke nan su fi kamar a gida na in sa haya ni ba mafi yaji ba ina da gidan haya gaskiya san ci da kuma haka ha ina da gidan haya in zauna in zama mabarashi in zama mafi yaji mata zanci ina fama da kaina in tashi in sa haya kudin haya ne ciyar da kaina ciyar da ya'ya da mata na da ya'ya na aka zo aka yi ta roƙon da su ce ce na ai wallahi sai dai su tashi ƙarshe dai aka ce mu abin da aka yi shi ne ya ce to a tambaya nawa ne kuɗin haya ko wani ɗaki yanzu a wannan gidan yan leka sai aka faɗa farashi ya ce to ya yi kwasta dayi wanda ya ce so ya biya kaza wanda ba ya so ya tashi ya sa wani aka suka rinka bayarwa aka yi aka yi a gagaro ba za mu ci gaba da wallahi mun yi kuskure za mu ci gaba da ba ku abinci za mu yi gawa ana ba mu abinci ana mana da lalacewa an ba mu kyauta gaji da kuɗi na biya ne mai abinci ba mu ta wani taimakon iyaye da ɗa ba mu a tafi ba a yi rana ba wannan na wani da kuɗi na to shi ne to zo da haka zama zama da suke a ɗaki zama da suke a gida haƙƙi ne na nata ba za a kore ta ba har sai ta gama iddarta kar a ce a ce ta tashi ko ta biya kudin haya tun da yanzu an riga an ba ta gado a sai ta gama wannan gama shine aka ce ba a ce su fita ba a jiyar da su daɗi bin ma'arufi ta jaza to lokacin da aka fita isgar lokacin da ta gama idda to a ƙa'idar shari'a kamar yadda na faɗa mana kwanakin baya mafi yawanci ana wani menene ba ni gishiri ne ba kamar da inda ake zama amma a ƙa'in an ce doron shari'a za a yi kuma ba ba ina wasiya da abi doron shari'a kawai ba a'a akwai doron shari'a akwai ihsani yanzu daga ɗanka ya balaga ai duk abin da kake ba shi ihsani an bar maganar doron shari'a amma in doron shari'a ne yana balaga sai ka ce sai ka yi masa na bature kamar you have to look for another room outside the house so da ya riga ya zama sorry ko amma zo amma insani ce ke sa sai ka bar mutum ya cigaba da zama to shi ma tunda a haka tunda an kyautata masa ya kyautata to wannan ke sa uba in yarsa ta kashe a wuri in ta dawo gidansa sai ya ci gaba da ba ta insani amma daga ita yi mata aure to in ta kashe auren ta ba ta da haƙƙin ta zo ta ci masa a gida ba ta da haƙƙin ta zo ta zauna masa a gida to shine shari'a nan ta ce a ba ta kyauta ka gama zaman gidanka aure ya kare to ana son kai miji da kyautata mu ka kawo ɗan dubu haka kaɗan ka ba ka kujerin haya za ta kama sai ma uban ma baya da ɗaki to ina za ta je ta zaure zaure ka samu ɗan gidan haya ko na wata uku ko shida kafin ka samu miji sannan kuma za ta ɗan ciyar da kanta wata ɗan yi wani ɗan jari tana ɗan jaura da wannan ɗan kuɗi har kafin su sami biyu shi ne aka ce ka kyautata masa bayan ka kace ta ta hanyar ya kamata wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah ya kamata ya yayi wannan na'am kazalika كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك هكذا يبين الله لكم آياته الله yake muku bayanin alamomi shiriyar da ya kawo muku la'allakum ko ku ta'qiluna za ku sa hankali ku lura da su ku yi aiki da su
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم halartar shin ba su gani ba irin lalina saraju min diyarihim zuwa ga waɗanda suka fita daga gidajensu wahum qulubun su dubbai ne suna da yawa wato hazarar mauti don tsoron mutuwa wa qala lahum Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu mutu ku mutu suka mutu kuma ahyahu sannan Allah ya raya an ce su wasu mutane ne daga bani isra'ila sarkinsu ya kira su je su yi jihadi sai suka ki suka gudu don kar su je yaƙi su mutu da suka gudu sai allah ya kashe su a wajen gudun nasu duk mutuwa mala'ika ya zo karɓar an ce sun kai kamar kwana takwas suna mace sannan annabin sai ya ta roƙon ubangiji ya yi haƙuri ya yafe musu wannan laifi da suka yi na gudun yaƙi sun ma'ayahu sannan Allah ya raya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya mu mutuwa in ka ce zaka gudun mutuwa to Allah yana iya kashe ka a ko ina aina ma ta kunu yudurukum al-maut kuma gudun mutuwa baya ana ya zan ya zama baka mutu inna Allah kan dai Allah da zu fadlin ma abocin falala ne alan nasi da mutane da ya kyale suke yin abin da suka ga dama walakin na akasarar nasi sai dai mafi yawancin mutane la ya shukuruna ba su gode ma wannan kyaliya na Allah da ya kyale na وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم to kuma a wata ruwaya an ce wai ba gudun yaƙi suka yi ba alloba suka gani tana kashe mutane a gari sai suka gudu suka bar gari saboda alloba to shi kenan sai Allah kuma ya sa aka karbi ransu suka mutu a wajen gudun tsoron alloba ne to dai duk dai ruwayoyi ne mabambanta gudun alloba manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce idan kun ji shi an kun ji shi a wani gari kar ku shiga idan kuma kuna ci aka fara kar ku fita saboda ita fita za ta je ka kai shi wani wuri kuma saya sai da na umar ya taɓa dosan wani gari ana annoba a garin shi ke nan sai ya tara malamai ya tambayi sahabbai su malaman sahabbai me manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ne akan annoba suka ce ya ce dai idan an ji shi a gari kar a shiga wanda ba ya kar ya shiga balle ya ya dauka kuma wanda yake ciki kar ya fita ya je ya sai sai na umar ya juya daga garin bai shiga garin ba sai wani wani cikin sahabban sai na umar sai ce ya umar abirarar min qadarin Allah sai kuma ya ce na'am kira ƙadarillah umar kana gudun ƙaddarar Allah ya ce yi za mu je wajen wata ƙaddarar ne kun bar wata ƙaddarar za mu je wajen wata ai duk daga ne ƙaddarar Allah to shi ne wannan shi ne hukunci to in ma masu alloban ne dai abin da aka ce ya faru kenan na'am wa qatilu iyaki fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah kamar dai mun riga mun yi bayanin dai yaki a musulunci yaki a musulunci Allah baya son kashe mutane Allah baya son mutane su wahala bayan Allah ne abin da yasa ake yaki shine kariya daga makiya mahaukata mutane Allah ya akwai masu hankali akwai mahaukata to yanzu kai kana zaune kawai mahaukacin kare ya yau kanka sai sai ta kallon ai kaga ba za ka yi ba to a cikin mutane akwai mahaukata kamar yadda sai na aliyu ya faɗa lokacin da yake yaƙi da hawarijawa mutanen suka ce ya aliyu wayannan mutanen kan kafirai da ya ce a a kun minan kufri a far sun ma ji mu gudun kafirci in kafirci ne yasa da suke ganin wai mu ne kafirai har suke ma ya babu ne to munafiqai ne kenan ya ali hum munafiqun ta muna al munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wayannan kuma naga suna zikiri yawa su suna zikiri ba irin naku bane tawari jawo ku su ba sa zikiri to wanda shi sai na aliyar sun ce da suna zikiri yawa domin su makarantar qur'ani ne kuma mahaddatan alqur'ani kuma ma an ce har waƙoƙin su mafi yawancin bai kalmomin da ke cikin qur'ani ne saboda tamakunin su a cikin alqur'ani amma sun rufe sai aka sai mutane suka sai da nasu da ba kafarai ba eh ba muna kuma mai to don me sa kake ya kan kake ku saura mutane ne suka kuruce suka makance suka haukace suka yi kanmu shine muke yaran su don mu kare ayyuki saboda haka akwai yaki da yawa da ana ba a kan ko ake yi kare kai ne sun haukace sun kurce sun makace sun yi kanmu da makami to zai mu samu ku ido shi ne muke a kansu da mutane kuma ba ka to haka ne ko kafuran duniya mahaukata ne su kawai za su yi kan mutane da ke zai sun gabatar haka ba za a zuwa musu ido ba ina aka ce udina lillazina yuqatiluna bi annahum zulmun an yi izini ga wanda ana yaƙar su da zalunci an yi kansu su ma su kare kansu da ku yaƙi don kare kanku da ɗaukaka addinin Allah. Nan, wa'alan muku sani an Allah cewa ce Allah sami'un yana jin ku, alimu yana shirya da halayen ku. Nan.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله وذي باوى الله رنسي أرضا حسنا رنسي من شو فيضاعفه له يمن كامس ون رنسي aba'afan ninke-ninke kasiratan masu yawa wallahu Allah ya kabiru shi ya kan kuntata dukiyan wasu waya kudu yake shimfiɗa ma wasu dukiya ne wato Allah yana nuna cewa in ma ka samu kaga kana da wadata Allah ne ya baka in ma baka da wadata Allah ne bai baka to amma nan Allah ya kawo shi da sigar rance saboda ganin cewa abinda ka ka bayar din nan za a biya ka ci a lahira ninkin da ninkin kuma Allah biyan rancensa da daɗi yanzu in ka ci bashi a wurin mutum in ka zo za ka bashi kuɗinsa ne kawai ko ba haka ba to shi Allah in zai biya ka sai ko da yake yahudu dan hauka suka ce to ku ji wai fa Allah ya hana mu ba da riba kuma wayar ta zai ba mu riba yubadihu lahu arhaman kathira saboda ya wula da annabi Allah wai mun dan da ke furudan Allah kabbar nan sanan wa zai ba wa Allah da ce bai yubadihu lahu arhaman kathira da Allah da yake kan mutum da kuma shi ne shi mu zai ba mu riba to dan komai kenan ba mu da hankali eh amma ai abinda Allah yake nufi a nan shi Allah zai ba ka abinda ka neman zai buɗa maka hanyar arziki a duniyar ma sai ya ninku a lahira kuma shi ma zai ninku shi ne Allah ce zai ninninka maka ce ninki ninki ne yau a nan ɗin ma ya ba ka arzikin ya buɗa maka hanya a lahiran ma haka mutum sahabbai sun yi practical a kan wani akwai kisar sai da na aliyu karamallah wajahu wani lokaci sai da suna kawai ma ba ta da lafiya ta yi warke sai su ji bakin ta irin yana bukatar wani abu mai daɗi haka sai su ce zai nemo mata wani abu mana an kaya itace haka da ya fita sai ya tafi yana nema sai ya samu apple guda biyu ya samo hanya zai kawo mata yana zuwa hanya sai ya gama da wani miski ya ajiyu na ganka da abu dan Allah gaba da guda ɗaya idan nake son samu da yawa guda biyu ma na samu amma wannan bai shi ne ya ce to gashi sai ya bashi ya bashi ya ce ta masa wallahi guda biyu na samu amma wani miskin ya tare ni dole na ba shi daya sai to alhamdulillah Allah ya albarka ma wannan din sai aka kawo wani ya zo da kwandon asu wata yi wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike da kwando sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inci guda goma a cikin kwalban sai sai a kai wanda ya da hannu shi kuma wanda ya fi da shi wajen sai da nasarar an ce aliyu ba su madina su ne wadda zai dara ba aliyu sai ya fi guda ɗaya sai sa a aliyu sai ya kai ma sai da na aliyu guda tara sai da na aliyu sai shi nan ya gama kenan ta gama sun abin ga akul an kawo guda tara daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maza na da a kawo ma akul guda tara sai duba da ba wuri na wuri sai wani wuri sai wallahi wurin ka ne wuri na ne wuri na ne wallahi in dai wuri na ne akul din nan za su zama guda goma inda annabi ya ce alhassan na su bi ashirin amfani kuma Allah ya ce ya ba aiko a kafan kafira ya za a ce ba da guda guda goma Allah ya guda ɗaya Allah ban tara goma bai ba ni sai ya tsoro ce wallahi goma ne na tsoro ba ka ne dama na tsoro ba ka ne kawai ya yi ba ma ali to su komai da Allah ya kawo kowace aya sai sun yi practical aspect ɗinsa sun gani saboda ƙarfin yakinin su da imanin na to haka ne Allah yake ninninka mutum in yayi abafan kasira minti minti masu yawa wannan an kawo yaƙi sai aka kawo can kuma mun yi maganar taimaka ma iyali da kyautata musu shi ma kuma duk an yi conclusion da wannan da yaƙi da wannan duka ana nufin wajajen da aka ce ka bada kuɗi don a taimaka wa addini kar kai rowa ka kyautata duk inda ka yi baka da asara sai karuwa don haka masu wajen taimakawa a bada kuɗi guduma don kayan yaƙi ka bayar wajen kyauta ka bayar wajen taimakawa iyali ma ka bayar har abin da kake sa wa iyalanka shi ma Allah yana yau kasawa yasa nake cewa mafi yawancin talaucin da muke fama da shi rabi na gangan ne Allah ne mai kawo talauci amma rabi na gangan ne saboda mu muke ƙauro wa iyalanmu kawai ka je ka fasa tsayi a haɗa ma da indomi a wajen mai balangu a tsara ka ba ta ɗari biyu ka ce da imanin da wannan sai kayan miya an zo mai barin mu zo ka sa mana tare da mamuna za mu mutu ne ba mu ne masu nemowa kana cinye arzikinka kana ƙara wa kanka talauci kuma ina jin shekaru biyu ne na taɓa babu wani asali cewa duk kuɗi ba sai ba a ƙara tebur ɗin masu balar da yin dole ba sai a tayar ba amma mutane masu zuwa gun su ji tsoron Allah wallahi mafi yawancin talaucin mu da muke yi saboda ƙauran mu da iyalan mu Allah da ya tashi mana magana akan ciyar da iyalai sai da ya mana wata falsafa wanda sai mun lura mu gane yace liyun fit du sa'atin sa'atin wa mun qadira alayhi rizqu falyunfik ma atat Allah yace bai ce liyun fit du sa'atin kawai ba sai ce gwargwadon samun ka gwargwadon niyan gidanka in ka in ba hali in da halin a sa nama a sa in da halin a sa kifi a sa ba ba hali sai a ci lafiya a ci amma zu sa'atin dai min sa'ati dan haka idan an baka zu sa'atin min gairi sa'ati gobe cika umarnin Allah shi ko man wanda ina ke ce mana ban ban addu'ar mala'iku ne suke sharan mafi yawancin mutum talaucin gangancin da nake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu akbarin da za a yi kowanne ne cikin mu sai mala'iku biyu sun sauko da asuba gidanka ita Allahumma i'ti mumsikan khalafan wa ati mumsikan khalafaha Allah duk mai yalwatawa a gidansa ka kawo masa tsari ka tsara masa ka tsara duk wanda yake tsauro ka haɗa shi da tsiya da talauci kaga dole ka zama ka je ka cinye asikin ka a indomi da balan to a tashi tun daga bayan shi ne dare in dare ya yi kamar karfe takwas ka bi teburan masu shayi da masu balangu ka rubuta kan sunayen inyamurai da suka je cin balangu da indo da yarbawa inyamuri ka je teburin masu balangu ko ba da ne wa ka zai ka kuma mun ka sai ka zai iya muri ka za ya zo ya zauna zai ci balangu da ingo amma ba ce wai ya zo ka yi shayi ba a kar ka ɗauko wanda ya zo da flash zai zo ko da kofi zai zo kuna yi zai zo zai zo ma ya sa a kafan ma a kulle masa a sa masa ya je da shi da yaransa da ƴaƴansa kuma mata hau a yi shiyari amma sai ka ɗage mai tsadar ce yana daga cikin matsalolinmu ba a cikin matsalolinmu muna cutar mata aiki duk wata mutum ne to sai ke kuma amma da kalau saboda ba ka yi abin da Allah ya ce yi ba ita wani ruhu a ba'afar kasira ba tun da ban Allah ce hatta mata da aka fi fi ibra a shiga har abin da kake sa a bakin matan karnar sadaka mu da muka yi zaman kano gaba na mu da muka yi zaman kano wallahi mun kanawa dole sai arziki irin wannan Allah ya ba su saboda suna alheri wanda mun ba mu duk da yanzu an ce ko da bai kaje tun fi ka amma suna alheri irin wanda daga gauya su da shi ana yi za a zama suna zuwa ya shiga mota kamar yanzu zai shiga ce kai na jirgin nan sau da yawa za su tashi da kawai sai a cire kuɗi mai ke yana da nan a ai wannan ya biya sai Allah ya saka da ne shi bukatar da ke yau yana so ya je kasuwa kuma ya san kai masa addu'a Allah ya ƙara kuɗi shi dai bukatar da ce Allah ya saka da Allah ya ƙara kuɗi to hawa ce can na farkon nan fitar su sa'a nan na safiya to zai wannan alheri ko ya biya ne yana da ko ya ga wani yana da matsala ko ya ba da sadaka ma wane ne zai dai yi wannan saboda ya yi imani da cewa in ya yi sunan yi ba'i kuma lahu a tsafin tafiya saboda haka lalle ne mu rinka yin alherai mu rinka taimaka wa junanmu farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudubar shigowa Madina da shi asusa ku ya da sallama tsakanin to yanzu an sai karfe sallama ne ka gane mutum wani iri ne wannan hada sunna ne ku to ba ina da ku ba ku salama in ka ce asalama wannan yace ma wannan asalama da kuma ana sallama sai ka ga an samu salama to ba ku sallama wannan tsoro da wannan tsoro dan kungiyar mu ne sallama biyu ne wannan ko da sallama ya a sallama kowa da kowa mazalla ta kai sallama ba wanda ka sani da wanda ba ka sani ba to ina maganar sunna ta hada mutum sallama wa dan uwansa kai adam bid'a ne inda ta hada sunnan manzon Allah wa at'imu at'am idan la ta ciyar da abinci ciyar da abinci ku rika taimakon junanku kar ku jannata bi salam sai ku shiga zakar janna la ilaha أقم الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا saboda haka Allah yana ninninkawa wallahu ya kabi ba Allah ce kan damke wani baya da shi waya da yake kuma yalwata wani ya zama yana da shi wa ilayhi turja'un kuma gare shi za a mai sheku sadaqallahu alazim وبلغ رسول الكريم ونعم على ذلك من الشهيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتب لما سبق من أكثر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واهتداء العظيم وأن رسول بالعزة عما يشكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقي malam tsara Allah ta samu da alheri ya kawo kaya na dama mun riga mun yi mit da waɗanda suke da bukata na masu marayu akwai tsoron da za a ba su a dinka musu don karfe kuka da sallah to ya kawo kaya Allah ya kara masa buɗi Allah ya masa albarka da kuma biya masa bukatun sana alheri daga ciki ne yanzu wanda muka riga muka faru kamar akwai rashi da iya ladan akwai suna da marayu guda bakwai amma da ke kayan maza ne mun ba da marayu ta guda biyu akwai ummu yan barau kuma mun ba da marayu ta guda biyu a yayin da sun su riga da wando akwai a ladadin guda yan guda uku akwai nuruddin ya biyu da ya bari yayan wannan nura bindi akwai shi su shi kuma shi shek amin an ba shi guda biyu yayansa guda biyu na yayansa guda biyu akwai abdullahi an ba shi na shi kadai akwai usman isa shi kadai akwai tsara sabe doya yayansa guda uku da wani yaro guda daya ba su akwai malam usman ƴaƴanka guda hudu akwai umulami ƴaƴanka guda biyu sai kuma na wajen malam malam ina ya kuwe bai zo ba ko na nan anguwan da ya gashi a hannu yana listinsa yana wurin shi ma yana da listin kamar wani masha Allah ya to ba ka zo da listinka ba da na dauka ma ba ka zo ga na wajen ba zai kai na listinka ba ne gashi hanyoyinka akwai masu daidai yara ne dai mun dauka daga yara daga dan sha shekara aka zuwa shekara sha biyu daga nan kuma nan ya wuce nan ya wuce mara ya zama yana da yankan da Allah fatiha salatul fatiha